أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurin mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ngwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a tara ga wata na rabiu sani hijira shekara 1441 wanda ya dace da shidda ga wata na sha biyu shekara 2019 a sati da ya gabata muna cikin tafsirin sautin nahal mun tsaya aya ta arba'in daidai insha Allah kenan yau za mu tashi aya ta arba'in da ɗaya bismillah ala muhammad
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوأنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أنوا ذنبوا ذكرتوا يوم دمس على هجرة bayani bayani dai na gwagwarmaya tsakanin masu imani da mara imani wanda dai ƙarshen al'amari ga irin abin da ya wakana ga masu imani wannan gari na makka da suke ciki a zamne to akan wannan addini kan gallazawa kan wannan addini na manyan gari majority ba su yarda ba a yi wannan musuluncin baiwa a ce a bauta ma Allah shi kadai a garin makka duk da garin makka gari ne na tauhidi na annabin Allah Ibrahim sai salam amma an waye gari mutane yau da gobe shirka da bid'a ta mamaye garin har suna ga cewa ma kada ta Allah da ibada wani abu ne sabu ka tsoro ci akai wannan abin da sa mutanen maka kenan a tunaninsu musulmi suka zo da katsoro suka zo da kada ta Allah wani abu ne sabu ba san shi ba inda kasan dai a yau ana gwagwarmaya ko rigima da musulmi akan tauhidi ana cewa musulmi ka kada ta Allah da ibada kaka kiraye kowa kaka rantse da kowa kaka dogara da kowa kaka bi dokar kowa duka sai Allah a lokaci guda daga wannan mu ce shi musulmi ne ya amsa kira musulmi ne iya sallah guda biyar shi zai fara adawa da kai shi zai ce bai yarda ba kuma ya tsane ka ya adawa da kai ya yaƙe ka dan ka ce a kaɗe ta Allah da ibada me kawo haka yau da gobe yau da gobe addinin ya cakule da shirka da musuluncin inda su ma shawa haka abin ya zama tun musu cakulewar shirka da al'ada tunda sun san ganin ibrahim ne amma tunda sun isko uwayensu da kakanninsu kan wannan abin da aka gada a garin makka ake yi uwaye da kakannu to ya suke ga cewa shi ne addinin ibrahim ke kamar da a yanzu idan ka cewa mutum musulmi shirka da allah ba a kiran kowa sai allah ba da ba da kowa ya allah ko mai allah ya ce da kuma zuma da wani da'awar ake bada na kaza kaza lakani kaza da ake dole abin da ake yi rubuce ba kyau kaga da shi da kuma da gima to da yan dukkan matsalar guda ce wallahi matsalar guda ce allah shirin da mu kenan abin da ya kai yan warko shi ka yan baya tsammanin uwaye da kakannu akan daidai suke maimakon su diba abin da ya zo da shi su ba da hankalinsu irin kira da yake da irin hujjar da yake tare da ta duk wannan hujja ta kudani duk wannan abin da Allah bashi mu'jiza duk sun ture sun ci a uwayensu da kakanninsu su suke kan daidai kan wannan abin da aka yi aka yi karshen lamari zama bai sama wa musulmi ba a garin makka kun san kuma wahi ba yawan da sabon zama barin gari inda aka ahe ka tashi uwa da uba ka ka tashi ka samu kanka a ce ka tashi ka wurin garin bakar aiki bane shi sami zama don sakamako da Allah ke mu suka hijira saboda addinin Allah yace wallazina hajaru fillah wanda suka yi hijira gudu da addinin su saboda addinin Allah min ba'ad ma zulimu bayan an zalunce su an ba su kashi an gallaza musu an kashe na kashewa kurin akan tauhidi kan ta da bada kurin wannan sune Allah ka cewa lalubawi anum fi dunya hasana wannan kaulin Allah ne a nan duniyar kan ka ku tsaya ana ku bautar Allah ba ku bautar Allah an haƙin dan ku haƙin kula ibada a wannan wurin ku tashi ku bar wannan gari ba da akwai wahala amma akwai kaulin Allah Allah zai ba ku mazamuna kyakkyawa a nan duniyar za ka wurin za ka je ka bauta ma Allah cikin nutsuwa in na zalla wasiya wa tuhajiru fiya ku yi hijira kurun kan wannan abu ne Allah masa alƙawarin a duniya zai ba su kyakkyawan mazamna yace wal ajrul akhirati akbar kuma lada da Allah ya masa tanadi na lahira shine mafi girma akan na duniya in wa takaice mutum ya karanci ta koma tarihi kaga yana musulmi farko hijira ta farko daga makka zuwa habasha abin ya kai gaya wasu sun kai kamar su yarda wani ma ya kalma ta yarda kan wuya ta wuya shi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah iya da kariya ta famin shi da Abu Talib ana dan sau ana dan sau ba iya tanka shi kai bisa ne kai tsaye sai dai cikin sahabbai da mai rauni wanda bai danki wanda ba dan danki ba ko bai danki ba sai yawa sai a kama a gallaza balle da kidaman bawa ne abin wuya ta kai wuya dole su bi su zama annabi ba su shawara ina za ku ji ito ne su iya labarin sarkin habasha ta sarki ne na labarin sarki da mai adalci wani sarkin ba zai bari ba a cutar da ku ku ta yi can kurin ba su wurin zuwa sai habasha farko musulmin farko an ta farko mutum sha biyar kuturwa sha hudu mata maza goma mata hudu a cikin hadda ta yana wannan ta yana sun mun amfani da shi aka zuwa sun mun amfani har da yana zalama da usman suka suka je harko suka je kwana biyu sun suka yi labarin su ta je ta yi garin makka abu ne dogo ya suka ce suka koma yan biyu sun kai mutum tamanin shi da ta biyu sun kai tamanin da yanka a tawagar jafar bin abi talib aka ta yi aka ta yi akuma habasha to wannan ganin sun mutu da yawan wannan sai ta da makurishawa hankali to yawan iyanmu ne yan gidan garinmu ne sun wuta sun bar wannan garin kuma da wannan yawa haka sun koma habasha wannan fa barazana ce barazana ce ga wannan al'umma ta mu dole a doke mataki aka doki shawara aka tura tawaga a ƙarƙashin ɗaya cikin wanda daga baya ya musulunta amur bin as amur bin as ya musulunta kuma ya musulunta aiki amma ta farko kayan musulunta shi ne komanda ke shi ne shugaban saukar kurashawa zuwa ga habasha a je wajen da jashi kuma da rashawa an gama kudi na musamman wanda za a ba da jashi rashawa kyauta da ne kauya kuma da rashawa wanda za a ba malaman hada kano hirsu za a malaman hada don su ba da goyon baya su ba kurashawa abin suke nema waɗannan musulmin a maido su gida a cikin da zalaza musu haka suka ta yi amur bin as shugaban tahiya da aka je ya je wajen najashi ya kai gaisuwa ta kwarai shawa ya kewaya su ma malaman fada ya ba su tasu ya kawo abin da ya kawo shugaban habasha ya ce akwai wasu yara yara matasa namu sun gudo daga gida sun zo kasarka wannan yaran ba sa addinin uwayenka kakanninsu ba su yi nawa ba kuma kai ma ba sa addininka ta haka muke nema ranka ya dade ka ba mu waɗannan jama'a mu koma da su shi kenan tsaki ne mai hankali ya ce to zai so wani jama'a a kira min su suka zo hada gaban kowa da kowa ya ce ga abin da jama'a ku suka zo sun ce ba ku addinin uwayen kakanninku ba ku namu me ya kuke kan shi ku a nan damar ji an sa jafar zamto shi ne shugaban tafiya shugaban mai magana da sunan musulmi gaba ɗaya a wada jafar ya ja ayoyi an da su da madama ne ya ja ayoyi ja ayoyi iya ja su wani malaman su fara kuka sarki ana kuka na hawaye kudin sun ji gaskiya abin suka tsada su ma gano su ma wani malaman daman sun karanci wannan addinin zai zo wannan annabin zai zo san labari kurin karam sai ga wani labarin kada gaban su min ma'arifin alhaq abin su karanta ne sai ga shi yau su Allah suka tuwa abin abin ka tani a gaban su abin yau kana yau ga wannan abin ana karanta a gaban su yaji bayani kab Jafar ce ranka dade ba ku kai kayan shan awai yace mu mutane ne mun tashi cikin mu ci musu mu danne mara karfi mu yi zina mu sha giya duk kayan ata zamanta mun galla za aikin mallata ne muna cikin wani halin sai Allah ya kawo a cikin mu dan cikin mu mun san shi mun san dangantakar shi mun san kirkin shi ya mana umarni mu bar shirka da Allah mu kai da Allah da ibada kan kan mai zalunci ya mana umarni halaye kyawawa eh muka yi imani shi muka bi shi shine mutanen mu suka gallaza mana suka suka suka cutar da mu suka hana mu zama sakat shi muka yi hijira muka zo garin ka dan neman kariya bayan wannan ne suka da me kuke tare da shi suka kansa wani ayoyin alkur'ani bayan sun ji gaskiya sun ji qur'ani ce gaskiyar magana amar wannan magana wannan mutana ba na iya taba su kuma zan ga mu duk taba sama shi ne da shi ku je ku zango cikin amanar Allah amar ibn asiya huta hewan tunani duk kare bai bai dangana ba sai tana ai musulmi suna cewa isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba Allah ne kudan Allah shi amar bai san ba aqida najashi iyakan aqida kyakkyawa isa annabin Allah ne bai aqida isa da Allah ba na ko ko Allah bai san ba aqida najashi kuma sai ba aqida wannan malaman na fada aqida su isa isa ba manzan Allah ne ina shi zan shikenan sai dawo yace ranka dade akwai sabuwa fa me kuma yace wannan mutanen sun hana wata muguwar magana ga isa wani ya kasu kunnan gari sai ka tambaye su kan matsayin isa a wajensu ka ji magana ta kanka na jashe shi a kira su jafar ta wannan kirawa da aka ta kowace tashi hankali sun suka tashi hankalin su me ya koyo kana sai shi to wallahi in me za a yi ba mu koyar kidan mu ba magana koyar kidan in me za mu yi kokarin mu to wallahi mu gaskiya magana kidan mu kuran kuma mu tayi Jafar kai magana kuran aka je yace kai ji wannan mutanen ku sun ce kuna faɗin wata mummunan magana ga Isa me matsayin Isa a wajen ku ce isa ya ce abdullahi wa rasulu wa kalimatu alƙa'a ila maryam isa kenan bawon allah ne manzan allah kalmar allah shi ga maryam ya kalle su ya ce ai wannan abin da ya zo da shi da matsayin isa ko wani haƙi masu ƙara haka isa ki shi da haka ya ce daga yau wannan mutane kai ka koma garinku kuma duk wanda ya kuskure ta kasa da wani zalunci dini shi ku je ku zama cikin amincin Allah haka suka tun samu zama suka samu nutsuwa da kariya a habasha tsawon lokaci ƙarshe shi ma ya musulunta na ja shi musulunta yi amma tsakai wannan jama'a shi mai kawure ne amma shi ya musulunta har ta kai iya cikin sarauta iya kawo ce iya iya iya musulunta ba sani ba lokacin da Allah mai cika manzala iya madina yake musulmi labari kowa sai tsakanin habasha da madina da makka ma wanda sa abin kar abin geography abin kar amma a radde mutu a lokacin da babu salula babu telefon an ba wahayi ba sai wahayi kai tsaye sai ta musulmi ku tashi yau dan uwan ku najashi ya mutu Allah mai cikawa a tsakiyar mutane ka hurai sai mu je mu je mai sallah a sanin rashin sallah da mutum da wani mai sallah annabi ya hoto da musulmi aka yi sallah a madina ya musulunta to ne kaga wannan shirin tashin farko da musulmi suka tashi daga garinsu daga makka suka je habasha cikin halin tsoro amma Allah ba su habasha ta koma gari cikin nutsuwa haka suka yi ta zama a garin habasha har manzon Allah ya kare zama a makka shi ma zama shi na makka ya kare wasu musulunta a gari daban-daban aka sa a yan madina su matan addini ya kai musu su musu wa'adabin mubaya'a ta akaba ta farko sun gane addinin Allah an ba su kusa abin umair farkon wanda yake shaida farko a musulunci shi ne farko ambasadar aka ba tambaya waye farkon jika da musulunci a waje daga ta musa abin umar musa abin umar shi ne farkon jika da musulmi a waje manzo Allah gama ya gama mutanen Madina da musa abin umar ya je ya karantar da su addinin Allah da farko mutum sha biyu suka zo hikimar Allah shekara daya ana da ana da awa su can suna hawa suna suna bautar Allah nan su suna madina sun sun musulunci a madina sun zama jama'a kuma duk mun yi garin garin madina kuma kuma garin musulunci amma manzon Allah a makka shi jabir yake cewa wata mace kai ku tsaya wanda a sake shawara yace a rasul fi fi makka yuhabu yuzarak hana kuma fi fi fi aman ce manzon Allah ce manzon Allah a makka iya gudu iya labewa muna madina muna madina cikin duzuwa da aminci cikin iyalanmu to labewa babu ta zama bai wa ta zama haka nan kurin manzo Allah a tara cikin halin tsoro ana bin shi iya labewa muna nan cikin tsoro labewa a saka shawara Jabir ta muka tashi aka shawara a ta yi yanzu cikin hikima a ta yi cikin aikin haji ake na jahiliya da ta hauka wajen mutum saba'in saba'in mutum saba'in suka tashi daga madina zama aikin haji ake na jahiliya suka ta yi gaba aikin haji ya ce da muka ta yi da masu shi muka zawa da suka sashi hanzu a kan musulun da zawa aikin haji kamar kasuwa ce in da zama mai da ake suka samu suka yamma gashi sun zo amma suna son zama da shi aka yi randewu cikin dare idan dare ya raba a gama a wuri kasa aka randewu dan baiwa a hiri su ta kurin can dare da ya kan musa wannan tsakanin wannan kuma ka rubuci mutane da wannan hin zagi zuwa heje can wannan zai zagi heje can haka ɗaya suka ka zagewa suna zagewa suka taru a ƙaba can yi muna nan sai ga manzan Allah sai ga manzan Allah da shi da wani mutum dogo shi Abbas ne Abbas a wannan zamani bai musulunta ba amma mutum da nashi iya kare ɗan ɗan uwan shi iya bin shi ya ce mu je da kai mu je da ni annabi shi da ya labarin ga ya magama da mutanen Madina Afirka cikin dare ne ya ce mu je iya tare da shi a lokacin da abu lahab ina ne abu lahab shi a lokacin nan manzala iya bin ruwa-ruwa a mila iya kira mun yi uyi ne hata abu da sata rabi wa zai kama mini in sami damar isa saɓon bangina wa zai kama mini wani aikin nan iya kira abu lahab shi ƙarya yake kuma ɗan wani ne ba ciki da wani shi ce ƙarya yake kuma shi iya bin bayan shi amma abbas gashin cikin dare ya rako shi ya ce da muka zo ga tare mu gaba daya suka ce ya muhammad ya rasulullah yanzu wannan mas'ala ta haka da kai hajjin mun yi shawara mutanen madina za ka je ka koma garinmu za mu ba kariya yadda muke kare kanmu da iyalanmu kullum ka taicen cikin gurin ka bar garin makka akan haka suka yi mubaya suka maiko hannu annabi zai maiko hannu a annabi ya mai yaji hannu haka ɗaya cikin da maiko hannu sai a sarfin zurara ɗaya cikin su ya kama da hannun irin cikin kaka kaka mai da hannun kawai mubaya ya ce ma yan madina ansar shi ya ce me yasa na ci muka ku san abin da za ku ɗauko ma kanku wannan abin da za ku ɗauko ma kanku na mubaya ku mushi mubaya a kai ya koma garinku ku san aikin za ku ja adawa da duniya gaba ɗaya da madina za ku jawo bakon ku tashin hankali ku ku tsaya idan kun san za ku ɗauki dabin zai zo kuna da jimirin tsayawa ku sa hannu idan ku matsoron tsoro ku matsorata ne ku tsaya halin matsoratan ku ku san abin ku abin da kalin kenan ku san girman abin za ku ɗauka suka ce kai an mutane da ka ɗauki ba ka suka ce in ma me za mu yi akan haka muka yarda suka yi mubaya'a da shi ta je madina ya zamana za su bashi kariya in mai zai wakana za su kare kansa dukiyarsu haka za su kare shi ana abbas duk ya dibe su ya diba ya diba cinin dagazo duk yare ne haba adas duk ban bazar zai ba ya samu tare madina da gaba da tsaye madina ya ce daga har wula haba adas duk wani yare ne kan ku kai mun ɗana ku kai mun koromar shi wa ina da dukkan su yare ne babu da tsaye a cikin da suka ce haba ya za a yi wannan babbar shi da ya suka ce ne suka ba shi garanti amana usulun hijira ke manzo daga nan shirin hijira a takaice abin dogon wa takaice ne mutum ya karanta hijira sai ga tarihi sai ga musulmi suka samu matsala ta rayuwa na gallaza musu karshe dai Allah ba su Madina ya ta zama to birni na musulunci gari na musulunci daga na musulunci aka yi dan ba aka samu damar yada addinin Allah a saman kasa mutum ya koma hijira ga abin da aka yi to wannan hali ne mai wahala a rayuwa barin gari barin gidanka kamar yan uwanka kamar kominka ka tsere don saboda addininka ta waɗannan mutane ala musu alƙawalin lannubaru a nan fi duniya hasana za mu zamanar da su a nan duniya kyakkyawar rayuwa wala ajarun akhirat akbar lada da Allah ya shirya masa a lahira shine mafi girma akan sakamako na duniya law kanu ya'lamun inda sun san irin tanzi da Allah musu الذين صبروا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون Allah ya ba sifar su wannan wannan masu hijira wannan Allah ba wannan wannan sakamakon yace allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun wanda sun yi hakuri domin in ba hakuri bai yi wa ba da hakuri ba mutum iya barin garin da ya aka haife shi ya girma ya bari ya kuma wani gari kuma a can akwai barazana a bishi a kashi ya bar mazaunin shi ya kwano daban dole kenan akwai hakuri sun yi hakuri kuma sun dogara ga ubangijinsu wannan su Allah wannan sakamakon a duniya zai ba su kyakkyawan mazarki haka a lahira da muke girman sakamako
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون to wannan kuma mas'ala ce ta wani tunani na dan adam wanda tun warko tun Nuhu alaihi salam har ƙarshen manzon salama akwai tunanin mutane aiki a zahiri ba suna yi ba dan kaman ko su ko aibanta magana kawo ko rashin girma Allah sauransu a wajensu girma ma Allah ya kai daga haka su tunaninsu abu a sallahu bashar rasula shi yanzu Allah zai aiko mutum mutum Allah ya aiko shi suna ga mutum bai daraja da Allah zai aiko shi wasu kira su kan cewa wala wala wala wala ina da bashar bashar ku ina kuma al-khadirun cewa a yanzu in ha a ce an waye gari wala ina da bashar mislakum in ha aka waye gari zaku mutum kamar ku inna kuma da khasirun ai kun tabe mutum yabo mutum mutum Allah zai yabo su a tunaninsu bai yiwa aiko mutum suna kamar mutum bai daraja da Allah zai aiko shi haka tunanin zai ba su shin can cikin sura Allah ka tawo mana na an yi mun zai amuda وما منع أن منع الناس إذ جاء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا
Allah ce suna cewa wannan cikin abin da yake sa musu cikas game da yarda da Allah ya aiko wani Allah ce wa ma mana annasa an yu'minu idza ja'ahumul huda ba abin da ya hana mutane imani a lokacin zawar shiriya illa an qalu abin da suke yazin ce ab'asa Allahu basharan rasula shi yanzu Allah zai aiko da mutum a matsayin manzon shi dan sakon shi wannan suna ga baiwa kawai ayo suka ce za a ce manzo Allah mutum ne sun maza da ce har suka ce ba ku ta annan mutum ne su ma yan kawaran warko abin da ya kai su ya baro su ya za a ce manzo na Allah mutum ne ai hankali kun jiwa halin mutanen kawaran warko ka ce matsala su ya za a yi a ce manzo Allah ya koda mutum shi kuma hikimar Allah a kowata Allah zai aiko ma mutum jinsin shi shi ne ya ce wala kuma fil adam malaka kuma inin يمشون في الأرض قل لو كان في الأرض ملا- ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا kaji dalili kenan da suke mamaki ya za a yi Allah ya aiko da mutum har suke taurin kai akan imani a ta kul laukan fil adam mala'ikatun ya mutum zama inin ga musu yau kaddara a saman ƙasa ba mutum bane mala'iku ne suke tahiya a saman ƙasa cikin halin nutsuwa ko da mala'iku ne tanzana alayhi min sama'i malakar rasula Allah ce da mun aiko musu kuma nasu da aiko musu daga sama Allah zai aiko da mala'ika matsayin manzon su kewi wannan mutane ne jinsin su ake aiko musu in wa a takaita kenan cewa kuma Allah kaba Allah kaba annabi shi umarni ga musu kai ma kul kul inna ma ana bashar mithlukum قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما أنما إلهكم إله واحد
Allah ce kul nan umarni ne daga Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa masu ganin matsala ko raguwa ce ko bai wa Allah ya koda mutum manzo ce kul gaya musu innama ana basharun mislukum gaya musu ni mutum ne kamar ku nan bangaren mutuntaka jinsi na mutum ne amma yuha ilai ni Allah ya wani wahayi abin da ya ga wani annama ila hukum ilahun wahid abin bautar ku ɗaya ne babu lata ba ku za ba manata sunan bauta da ba kurin aiki na an gaya muku innama ilahukum ilahun wahid abin bautar ku ɗaya ne ba bi ba balle da yau sama da haka kaga nan kenan nan kashe ne yan uwa ko a yanzu ke za ka waye gari a yau kun zai ce an ce wannan mutum ne ce inkari kai ka tafi wannan wannan inkarin ka halin ka wurin warko ne su ne suke inkarin manzo Allah ba mutum bane Allah wasu duk wannan raddin Allah wasu wannan raddin iri iri ga tunan tun warko haka ake kenan mutum kana da so da yawa mutum iya adawa da ahlus sunna a banza ka wuce ma Allah mutum da kake gadama shi Allah ya ce ga musu kuma ya ce dama haka yake tun tun azar ma mutum yake aikowa ɗan an gama kawarin warko ma abin da ya rasu imani cewa ya za a aiko da mutum shi ya kawo turuzuwa to kai a yau kai musulmi yau gari ma ce annan mutum to ma mutum ne Allah ne ta ga mutum ce annan ba mutum ne ba to ta- bai baka amsa ba mutum bane mu da musa akwai Allah akwai mala'iku akwai aljannu akwai mutane akwai dabbobi akwai kwari ba kullum da wannan to sai ka ce ya gaya maka shi annabi ne he ba ka amsa bai da amsa shi har ba mana cewa wani ne wani adawar sunna jandarma da jandarma ya kan titi wata dan wace kan waya gajiri ya iya tuki su gama da wani sandarma kan raja yayin wani addini ko ku ce ko ku iya zala ta kuce annan mutum ne ta kuce annan mutum ne ta to yanzu kai shaf kai shaf yanzu annan menene sai shi da kana Allah ne ko shi da annabi kana Allah ne wallahi kuma ban mutum to yanzu kai yanzu shaf kai shaf bai yi a wajen ka annabi shi ya kare duka hijja shi ne ba ba shi shi din kada Allah ne annabi to wai shi wai wai kaza suka yanzu Allah wai kaza wai wai har shi kaza cikin banza to haka ake rawa cikin jahilci ana so mutane kan sai waye su gane yan wa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne bangaren halitta amma magana wa a ce wasu ce mutum ne kamar su yasa na musanci kamar su ya ce kiran bai daraja kamar mu ne wannan shirme ne ko kawai a san ƙarya ce idan mutum ne kamar mu ta za mu kabin shi litan da ya zo muna imani da shi har a yau muna cewa manzon Allah abin da ya kawo ya ishe mu ya wadace mu shi za mu bi ko a yare ko a mutu shi muke bi kuna ce a akwai wanda ban mai matsayin shi to yanzu a har annabi kamar mu ne za ka nuna rigimin me ake a halin sunna kin me sunna kin bin manzon Allah saboda kawa shi ne sunna amma kaga wajen a bata ahli sunna da an shi a ƙarya ta ce sun ce annan mutum ne kamar su wala ƙarya ce ba kawai muke ne wajen awwa ƙarya ce kudu ƙarya ƙarya ƙarya wajen a bata ahli sunna annaba mutum ne bangaren halitta amma a daraja ba mu ba hatta annabawa shi ne shugaban su kuma shugaban kuma duniya da zakira shi ne shugaba ya ce ni ne shugaban su hatta a gobe kiyama ce ni zai tsamukan mahamudan tun ce hidin kiyama gaba daya kiyama ta yi zafi ya ta wuya kowa abu ya zawa ciwo ko ciwo da annabawan da manzannin gaba daya annaba ina za'a kasance dogo ne a je wajen adam ya kawo zirin shi a je wajen nuhu ya kawo zirin shi wajen ibrahim ya kawo zirin shi musa ya kawo zirin shi isa ya kawo zirin shi zai ce ana laha ana laha a hilin kiyama gaba daya zai ce ni wani ceta a yau ni mai notan ni nake da matsayin matsayin neman ceto a yau nawa ne ya ce zan je gaban al'arshi yace zan hwada in yi sujada in yabi Allah da wasu kalmomi na yaban Allah sai da kalmomin har a yanzu bin san su ba he kiyama in ta tashi in yi sujada za a cusa mai wannan kalmomin na yaban Allah yace zan yabi Allah in yabi Allah karshe a ce ya Muhammad irfa asaka ishi ba ta shafa a ce ya Muhammad daga kanka ka nemi ceto a baka zai ma duniya gaba ɗaya ceto har ni Muhammad zani wannan an ce kuma wajen mutum kamar kowa ne kai ya ce bayan an kare wani makam mahamudan ya ce hatta idan an je shiga aljanna duka gaba daya ya ce babin shiga aljanna ya ce fa'ati babu aljanna fa'astafti fa'ul man ya ce muhammad ya ce bika amir allah sa da ahadin gairar kamalak ya ce zan ji kofa aljanna a rihe babin shiga ya ce ni zan fara zuwa zan buga malaka mai tsaro ya ce wane ne in ce muhammad zai ce kai aka wani umarnin kar in buɗe ma kowa kayan kai haka gidan aljanna ya ce daraja mafi ƙololuwar kategori ya ce ni ne mai wannan matsayi makam wannan da kashe ba kashe wasila wasila hata aljanna shi ne shugaba amma wani suka ce maka mun ce kamar mu ne ba kowa bane ba ƙarya ce suke kaji kenan cewa wannan sunnar Allah ce aiko da mutane manzanni kuma wa wucewa aka ce mutum mutum bai da Allah Allah ce mai Allah ce wata kama bane bane Adam Allah Adam karma mai dan Adam yana da kima wajen Allah wanda ya sa mu rabu su mai sujada kina cewa mutum babu ba a cikin magazanci mutum iya daraja wajen Allah iya da kima wajen Allah kima da wajen Allah diba don sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kalli Ka'aba da kai bin Umar ce ya kalli Ka'aba ce ya ce makaba mai mafi girmanki mafi kimanki mafi darajarki amma mummuni guda a wajen Allah ya yi daraja a wajen Allah mutum ya daraja a wajen Allah kasa ɗauka an ce mutum da wasu kaskanci ne wani tunanin kawure ne marasa imani tun yin farko suka tunanin bai wa a ce annaba Allah mutum ne to kira kira kai hankali duk mai kan haka sai shiga layin waɗannan mutanen wanda Allah ya bada labarin su abin da imani suna zama bai wa Allah ya kwana mutum wanzu alaikum Allah ya ko shi ne Allah yake cewa Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa ma arsalna min qablik bu mu aiko ba da wani manzo kafin kai ka zo illa rijalan nuhi ilayhi he mazaje a mutanen ma mutum namiji ba magana mace annabiya hatta maryam suka ce maryam an mata wahayi wannan yin wahayi ga wani bai cewa wai wannan annabin Allah ne wai na ilhama Allah ya ma zuma ma ya mata wahayi wahayi Allah na da ko wahayi zuma mata wahayi idan ishara na ilhami kenan maganar Maryam mata wahayi kaddara mala'ika aka aiko mata ai kowa da mutum mala'ika zai mai magana annabin Allah ne Mana ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke labari ba za ki ba labarin shi wani bawan Allah ya zo shiga wani gari zai kai ziyara da dan wani addini sai su kore mutum a kofar garin a tsaya jiran shi da zai ce bawan Allah ina zuwa ci zan wannan garin wajen mi wajen wani dan uwana na addini saboda sai da Allah ci da bai san shi ina sai da Allah ban san shi na mai soyayya da Allah sai to da ni manzon Allah ne ya aiko zuwa gare ka ni malaika ke malaika ne yace Allah ya kone in baka labari Allah ya soka dalilin sanda kake wani bawan dan shi za a ce annabi Allah ne irin mai kora da makaho da Allah masu da kuturu ko ya ka annabi talaba da aka zo jarabawa ko malaika ya zo zo abin kenan zaman malaika ba shi bane ba cewa wai kai annabin Allah ne kenan maryam amadu wayi maryam wayi ne kenan ta kace Allah ya tabbatar da cewa babu wani manzo sai namiji wa ma arsalna min qablik illa rijalan kuma aiko ba da wani kahin kai sai mazaje nuhi ilaihim kuma muna masa wa'ayi zuwa gare su nan su mutanen maka idan ku shafi kusa addini mujahire ne sai ta to fasadu ahli zikir in kunna ta'lamun ku tambayi na ahli zikir an ce mu ahli kitab nan wani misali ce a to ya za a yi a tambayi masu adawa da musulunci ahli zikir ahli qur'ani ne lalle qur'ani zikiri ne mace ma a wannan wurin ana ni da mun mai magana ai ko mu da da da manzo Allah kamar tambaya a cikin annabawa akwai mace sun sai ba mace abu ne sananne ba ba mu inkarin shi kawai da mummunan su sun imani duk manzon da Allah ya ko kuma su suka yawa a cikin su amma babu ɗaya annabiya mace sai Allah ce wannan kai wannan abu ne tabbatacce wanda kowa san shi in ku jahilai ne ku tambaye malamai kafin ku ku tambaye su ku shin Allah ya aiko da mace ya aiko da wani in ba mutum ba magana kenan kuma duk manzana daga Allah ya aiko mutane ne ba wani aka aiko mala'iku ba garin da Allah ya aiko mishi mala'ika ne mutum shi nan wa abun bai yiwa wanda kan wanda kan sudra na'am yakan ji da kyau zai gane mu'amala ta bata yiwa Allah ya magana cewa akan da suke magana akwai da mutum mala'ika ce ashe mala'ika barin kin aiko da mala'ika gare ku rahama ce yace na hako dai kun ce wani mutum ne fitina ce Allah zai iya aiko da mutum da mala'ika dan mala'ika muku iya mu'amala da shi a matsayin ya ba sifa ta mutum to wannan ku ce a ba mutum da ma mutum ne sai ku ce kuma ajama mala'ika da mutum ne shi kuma mala'ika dan kuma shigantaka ne da kuke ma manzannin Allah mutanen wanku bai jira mala'ika bai hakuri eh idan kuke ma manzannin Allah shigantaka har a ba su kashi ai wane ne to mala'ika ba abin haka nan idan Allah ya koce ya ya ko da mala'ika za ku ce mutum ne eh ba mala'ika wani mutum ne ko kuma shigantaka idan kuke kuke manzannin Allah shi idan mala'ika za ku ma shigantaka bai hakuri kina rahama ce gare ku da Allah bai aiko mala'ika eh rahama ce ga ga mutane dan haka ce kenan fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ku tambaye ma sani idan kuma na duk kaje wani ake hujja wanda bai da ilimi in menene ka tambaye masanin abun ko da kansa misal malami ne kana fatawa kan wani ilimi na geology na siyasa na wani abun likita tambaye likita ya ne wani daji kaza kaza tambaye shi ilimi ne shi ka tambaye shi da maka tabbata takkaba kaga wannan jina tabbata ta imar ta Saudiya ta malamai akwai zaman da ake yankiya likitoci yankiya da batar da likita bangaren wani gidan gona wani za a tabbata wai ya bukatar shi za a ba eh ilimi ne shi mana da wannan sani ba ilimi ne na Allah kiran a jumlace idan ba ka sani ka tambaya kurin umarnin Allah ne ku tambayi ma a sana abu idan ku ku sani ba to nan muna makasar Allah ana magana su ƙwarashi a wancan zamani ku tambayi ahlul zikir ahlul kitab in kuntum la ta'lamun idan ku ku san ba da haka Allah bai taba aiko da mace ba ko mala'ika ga wasu mutane ke aikowa ku tambayi ahlul kitab nan idan ku la ta'lamun bil bayyinati waz zubur bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun nan kalmar bilbayyinati wa zubur wasu malaman tafsiri magabata na cewa tana da alaka da ba mu aiko mana mun aiko da manzanni da hujjoji da littattafai ko ku tana da alaka da ta'ala ta'lamun idan ku ba ku sani ba ba ku da masaniya da hujjoji da littattafai ku tambayi masu sanin abin alakul halin da nan mai da mai da tambaya ga waɗanda Allah ya bar ilimi na hujjoji a zuba da mana a zuba mana alkutub kenan domin Allah ya bar manzanni da da littafai ina ku tambayi malaman masana abin kuma ce wa anzalna ilayka dhikr kuma mu muka sabakar ma da na azzikir na kike wuce nan wani alqur'ani mun sabakan ma da alqur'ani litubayyana linnas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun sabakan ma da alqur'ani dan kawa mutane bayanin ma nuzila ilayhim haka nan qur'ani manzo zalama qur'ani shi Allah ya sabkarwa ga litta ya zo daga Allah ya za a yi magane ma'anar Qur'ani da an ce kada a yi sallah a yi zakka a yi haji duk wani ababe ya za a yi min su to manzon da Allah ya ko shi ya ta sunna kenan shi yake bayanin duk wani abin da ya za Qur'ani to manzon Allah shi aka sarko shi aka aiko ya masa bayani me ma'anar sallah ga da ake yin ta ga lokacin ta ga kaza ga rukuyi ga suta da kaza sallah da dalla dalla zakka ya ake zakka ba mu kama zakka cikin Qur'ani eh ba mu zaka cin Qur'ani da kauna ga yanzu a yi ta ga ta hatsi ga ta dabbobi ga ta kan gona ga ta dabbobi ga ta kudi duka daga na an wannan annabi take wannan bayanan gaba daya kenan duk ka ta azumin kai kenan manzo Allah bayanin abinda Allah ya saukar ne sai ta ce sunna ita kenan sunna ba sa rabuwa da Qur'ani sai manzo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa utitul qur'anu mislu ma'u an ban alqur'ani da wani abu kamar shi sai ya ce sunna kenan sunna bayanin alqur'ani duk mutum kai kai ba zai shiga daji ya ce ba shi sunna to kuma kuma qur'ani sallah azumi zakka ba zai kai maka ko mutuwa zai idan ko kike ko ko ya maka rushin kuma ya gurin Allah ya bayani a cikin qur'ani wata sai shahara fi kitabillah min arba'ati ghurub nasu qur'ani ce a cikin litan Allah wala labarin wata goma sha biyu ne a shekara a wannan sha biyu kusa Allah ta yi minna arba'atul hurum a cikin wannan sha biyun akwai hudu na alhurma kuma Allah muku shi a ciki kan ku zalunci kanku kan ku yi muku dokoki a cikin su kan ku taba su to shi kenan shi da Allah ta kashi sha biyu ne a ciki akwai hudu kun babu inda aka kawo ɗaya cikin a ce gasa a cikin Qur'ani an ce watan kaza ne wani babban masu nan watan Qur'ani ce ba masu nan su to ya ga tsaye kai kace maka ake sunna to a ina sai ka ban bayani Allah ya bayanin utannin harma ya bayyana mawaqitul hajji a Qur'ani duk a gaban Qur'ani amma ba mai kai maka Qur'ani to shaki na in wa dole wanda zai ce ba ruwan shi da sunna gaba daya kashi lamari duka duka ma haƙu azumi har Qur'ani ta kauce mishi dan zai shiga rudu bai da amsa wallahi babu amsa babu amsa kace ba ruwanka sunna Qur'ani tun abubuwan shi ne da sa Qur'ani babu ku babu jawabi a cikin Qur'ani dole ka kuma sunna sai ka samu jawabi na sunna kan wannan abu Qur'ani ga abin an ce sallah an ce zakka wata nan harama Allah annabi bayanin su ga sunan ga zulqada ga zulhijja ga mahalan ga rajab ga sunan annabi ya jiro da bayanin su hatta wata nan babu su a Qur'ani kenan abu ya bukata kake dole kenan ka dogara sunna dan sanin wannan bayanai da yace ai sallah babu ɗaya su fasala a cikin sallah a cikin Qur'ani babu ya kuma sunna dole in zakka ce ya zakka zakka wani kace mana wai hujjar shi mun tura shi kan magana kan magana zakka a Allah ya ce man da ba ta fara balwa ashara misaliya man da ba ta man da ba ta fara ashara wanda yazo da hasana iya da goma to shi ne ka dan magana da matsala kai ya kiri kira kawata wai ga kira kai mu ziyara ya mu mukabala hujja zakka ai Allah Qur'ani ya ce man da ba ta fara ashara amsaliya mun ce to zo wannan aya da kawai man da ba ta nati ne Allah ya ce wanda yazo da hasana falahu shi za a ba ashara amsaliya ba ce fa alaihi ba nuna mashi ba a kun ba ce ba ce ba ce wani firashi ba ta kai sha misali ha wanda yau da hasana ɗaya Allah ce za a ba shi za a ba limki goma da yanta a banza za ka wuce ma Allah kai jahilci kai ba san mai rata kai ba kuma kuma malamin ka gaya maka shi jahilci musu bisa Qur'ani ba da san rajin ba balle sunna kuma sa ka adaji ka kama wani aya ka kama hujja kan zakka ka kama wani ayi wa ka ware goma aka ware saniya goma ya bar ɗaya ka samu jika goma sai ka bar da kullum zan jika goma sai ka sai ka mi fara ciki haka ne a gidan kullum yau da nan na ciri ba shiga goma sai wani shiga guda kuma yakan wani yakan wani ayi shi wala ta man ja'a falahu Allah ce shira ba ana magana lada haka magana zaka zaka haka suke cikin rudu kur no dole dole ne ba sunna wallahi shawala ku fi amsa wallahi ashe ma duk alma domin na ashe ki kawo duka ga addini ma yau sai addini saboda inda ka bar sunnar za a waye kai qur'an da zai karantawa sai kaga sunnar ce dai ka ji kira'uwar shi ka ji hafs ka ji qalu ka ji amsa kashi ga sanar to sai kai wannan ya aka yi wace ce ya za ka san wace ce kai da kace zaka bar barun da sunna a da ka san wata ka wace ce dai da kan da duka ne an yi maƙurani ma kuma tsara Allah zai kai wa akwai matsala wala ba sabba ba amsa ruwan zai zama sunna zai jafala Qur'anin kace ya ka samu shakka kan shi da muka gane ya ka samu wasu ya ka samu hafs to wa'annan da kace ƙarya suke su suka yi wannan kira da kan ta hutu daga sunna zaka iya bambance wannan ta san hujja daga wuri kaza wannan kaza ga madogararta dan gon sunna baka da jawabi sai ka zama to kai ka zama to zaka rata da kai zaka yi to ka jaba barka sunna da kira zaka yi kamar ka zaka san babu Umar bin Khattab yace na ji wani iya sallah ya karanta wata aya na san ayar amma ni ba haka ba na san ayar yace iya sallah ya ban haushi kamar fado shi kamar ina ne game da gaba kai kayan kare ya ba haushi kamar hudu shi ce ne hakuri ne jibi ne ta iya kare na ci college ne ce na ci college ce na je shi mutum da mutum ya suru layi wurin bawon Allah iya kada da kida ba ka kwa mai ta ba annabi ce umar saka shi ya ce ci college wai ta college ya ce shi ya ce umar saka shi umar umar suke ci ya ce umar kai karanta inda ka ji ta umar ya karanta ya karanta ya karanta ya karanta ya ce haka ta sabko kai kuma karanta ka da karanta ta haka ta sauko to Allah ya saba ta hurbi wannan to wannan ga gagan to kagan to ne jama'a bada suna ta zakai amma da haka wa wallahi wallahi duk mai tunanin zai ture su sai ta Qur'ani to iya cin rudu ko bai amsa karshe ba duka zaba addini gaba daya na kai me ya kana naka kai ne sunna ingantatta Qur'ani sai ba ta cin karo Qur'ani kai ne sunna ka tatta Qur'ani amma ka tabbata da sunna wala kana cin rudu kenan Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaykum Allah ya ce mun saba kamar alqurani dan kawa mutane bayani ma nuzila ilaykum abinda aka sabko musu wala allam yatafakkarun dan da su yi tunani cikin wannan alqurani karanta gaba
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون نعم ننكما الله سبحانه وتعالى يا تبتدى حقوريش جماعة ما سبحان الله yake cewa a fa'amin alladhi na makaru sayi'at an yi kasifa Allah bihim wal'arad a wuya ti humula azamun hata lashe uru? shin wai waɗanda suke kulle tsiya ga addinin Allah suke wa addinin Allah makirci a kulle wannan a kulle wannan wai sun za suna da wani garanti na nutsuwa cewa Allah ba zai kisa fi ƙasa ba ta nutse su ƙasa ta haɗe su saka bai wa masu haka nan sun da garanti a wajen Allah ba su da garanti in ma ƙasa ta haɗe su a wuya a cikin wani azaba ko Allah bai kawo ta azaba ta ko ina da wutsa mani gurin azaba da tana da yawa ɓangaren wuta ɓangaren gobara ɓangaren abu da yawa ɓangaren malaki shi suna da nutsuwar Allah ba zai aiko musu da azaba ta da musali ba ya ce auya a kusan fi taƙallubi أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين auya a kusan ma'alata kawai أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين كوكو ألا ليه كامكو cikin kai da kawowa da kuke balagoro a je nan a dawo a je nan a dawo sai kuna cikin harka karam sai kun labari kun Allah dauke ku kenan iyayewa a cikin kai da kawowa aw ya husam ala takhawufin ko Allah ya cusa muku tsoro ku zama cikin tsoro ko cikin tsoron kuma Allah ya kawo da azaba bayan zaman halin tsoro in wa'annan abin guda hudu da Allah ya jiro na imma kisifa da kasa ko wata azaba ta musamman ko kai cikin kai da kawowa ko kuna da halin tsoro wannan wacce kuke da garanti a wajen Allah ba zai muku wannan zai muku wannan ba ba wanda kuke da garanti Allah kenan a- wannan abin da Allah ya jero kowanne iya samu kin ba da ba ku da garanti tabbas labuni a wajen Allah ku yi hankali ku yi hattara da talala ta Allah ku yi hattara da kamun Allah Allah da a- a wannan abin da ya jero iya iya lokacin da su dan ba ku garanti ba abinda ɗan wakul muke rubuwa so da yawa a wani al'umma Allah bai hallaka ta a ɗan uwa abinda kudin muke da garanti wannan al'umma gaba ɗaya ne Allah bai hallakar da mu gaba ɗaya da ya ce diyan da abin lalace ya samu wata al'umma wata ta'ifa a haq ya ce diyan da abin lalace wata al'umma ta ce ya samu wasu gurup na jama'a akan gaskiya duk mai bala'i kai bala'i ka kare ka bar su to amma wannan wai bai hana wala saboda azaba ga wani bangare na al'umma imma ta ruwa imma ta wuta imma abin da ya so ba mu da wannan garantin kurin abin da muke da shi kurin hallaka mu ne gaba ɗaya ba za a yi ba kenan kuwa kamun Allah iya ko kenan mai saƙa Allah kaga Allah ya kyale kada ta shi kenan ka tsira ne ba a'a ai hattara da talala ta Allah yace fa inna rabbakum la ra'ufur rahim lalle ubangijin kwarai kira ba bai duk abin da aka shiru Allah ya tsaye kai tsaye amma Allah ya ne kuce lalle Allah mai tausayi ne mai jin kai shi ne mai da sai karuwa da bukhari ka musulmi ya kawo nake cewa manzo nake cewa yake cewa ma ahadun asabara ala adha sama'u min Allah ta'ala idza ja'aluna lahu niddan wa ja'aluna waladan fa huwa tafahu ma zalik yarzuquhum wa yu'afihim wa yudihim ruwa bukhari ka musulmi manzo nake ba labarin cewa babu mai haƙurin Allah ba mai haƙurin Allah akan jin wani abu na cutarwa na batanci da za a za a mishi kyale ba mai haƙuri duka ma Allah a mishi haƙuri ba kamar Allah ce yace domin Allah ce suna cewa Allah iya da da iya da abokin tarayya suna cewa Allah iya da da duk wannan kalmomi Allah ya yi tsare su Allah iya ba abin da yake da muni a wajen Allah illa dangana mai da dangana mai abokin tarayya amma duk da haka suna hudu ita suna hudu amma Allah yana ba ya ba su abinci ya ba su lahiya ya ba su arziki tun ma malaman malaman bai haka wasu haka bala rabu dole ka rabu iya cikin sifata Allah ta hakuri an ma hakura da bai yiwa wani ma hakan bai yiwa kenan kaga wannan dangana ma Allah da dangana ma Allah kishiya ya cike yacin zagin Allah na kuma amma duk da haka Allah yana haƙuri ka yi ka yi ka tuba kuma ya gawarta maka sa gidan aljanna wani abu sai Allah kenan kenan kwata ke mawa Allah godiya ka wani nema tashi ta fa inna rabbakum la ra'ufur rahim lalle ubangijinku mai tausayi ne mai jin kan bayan shi ne Allah ka ji kanmu أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيض زلا- يتفيض زلاله عن اليمين والشمائل yace mutane ba sa lura ba sa gani irin abin da Allah ya halitta na halittu mishe koma menene ya tafayau zilaluhu inuwashi tana karkatawa anil yamin wa shama'il dama da hagu mana nan ko menene zai yi inuwa imma lokacin rana ta hudu daga yamma daga gabas za ga inuwa shi haka idan ta karkata bangaren yamma za ka inuwa shi wani inuwar ai ta- tana kaɗan tana mai yawa ta rage zaman inuwa kamar zaman tana sujada ne dole game da hudawar rana tana da tsawo har ta kai ta koma ila kaɗan wani kamar zaman nau'in sujada ne domin dole ta ba wanda ta bai inuwa ba wanda bai inuwa kuma bai inuwa wani inuwa kuma tana ragewa shine zaman sujada wannan inuwa ta kowa hatta tudu hatta dutse yar inuwa shi kenan suna sujada sujada lillah suna sujada ga Allah wa mudakhirun suna kaskanci domin ba mai ce bai wa inuwa bai wani abu inuwa a dole dole kai dole dole ka sami inuwa kuma dole kuma dole ta rage ko ta karu ba wani abu ɗaya a hannunka da haka ce wallahi ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون walillahi sujudu ma fi samawati wa ma fil ard min dabba duk ga Allah ke sujada mana mai kauya zuwa ga Allah duk abin da ke cikin samai da kasai da duk wani abu da ke tafiya sama kasa ko a sama iya sujada ga Allah haka wani mala'ika mala'iku ma na yi lasu man fi samawati to la ta kawo kan kawo kan me ta kawo kan wani da Allah ce ko menene a sama kan iya sujada ga Allah taw'an wa karhan ce ce suna yi a komai taw'an iya mai dan neman lada da da'a ga Allah wa karhan a komai dole ce wazilalukum bil gudu al asal kenan inu ita sujada ga Allah da'a ga Allah ne mai kabiya ga Allah haka Allah dole ya kai a komai a cikin neman lada a wajen Allah imanin Allah a komai dole mai dole Allah ya tsara kan wani tsari wani dole ya kara ya kaka dole ya kaci dole sai ka sha dole sai ka kashi dole sai ka wutsari duk ikonka ba mu kai su iko ne a sha wutsari a mu manya ne kashi mun kashi mu mu da wuce kashi wanda akwai wani mun zai mun kashi ko yayiwa dole ya je ban daki ya rihe ya mm ya yunkura dole dole dole ba wani ma ba wani wanda haka ko haka ba wani ikon ga zaka kai iko ne zaka ka ka kwasa kashi ko wutsari wanda ko ko ka matsala ta kai wutsari shi ma zamu yi eh haka ina wannan kenan dole ka san kai ba kowa bane ba ka koma ga Allah kai bawa ne kaskantacce dole ka ba abin da Allah ce yace tsawon wa karhan akwai mai da cikin da kuma akwai mai dole tsawon wa karhan Allah ce yace haka da mala'ikatu mala'iku ma suna sujada ga Allah suna da ga Allah wa hum la sakbirun ba sa girman kai kan da ga Allah ya kafuna rabbuhum min fawqihim ya khafuna rabbahum من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم سنا tsoron ubangijin su daga sama da su qul qawlu fawqa ibadi Allah sama da komai yake ya mai rijiyar sama bayin shi Allah na sama da komai wa yaf'alu ma yumarun kin suna tsoron ubangiji da wani sama da sama da komai yake kuma suna aikata duk abin da aka ce su yi ɗan wani ga lokaci ya zo Allah kai mu gobe sha Allah kai mu sake sama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته